أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاقهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله
الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah
godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin gora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallar al'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu dora kamar yadda aka saba wanda yau shine ini na goma sha hudu ga wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 24 ga wata na uku miladiya isa dan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci jiya mun kai ƙarshen aya ta talatin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal aya da Allah ke karantar da mu inna al-qiyama liyamiz Allahu al-khabisa min at-tayyib eh ne wanda Allah zai rarrabe tsakanin mummune da wanda suke kayan rai alhabitha su ne kayan rai abbayyib su ne mummuni masu imani to Allah zai rabe tsakanin su wa ya ja'ala alhabitha ba'dahu ala ba'din sai Allah ya sanya kahirai sashen su wa sashi ya ce kahirai sashen su wa sashi ko da ba 'yan ƙasa guda ba ne ko da ba ƙabila guda ba ce ko da ba kalar jikinsu guda ba ne duka dai kahiri ya gal kahiri duk tare za a tattara su wuri guda bayan wannan Allah ya ce wa yarkumahu jami'an Allah ya tattara su ya dora wani saman wani wa yaj'aluhu fi jahannam sai ya shigar da su jahannama Allah ka kare mu Allah ya ce ulaika hum khasiruna wannan sune khasararru to wannan shine azabar da ke shira kayan rai to ai da mun kwana kai ai da Allah ne karantar da mun suhani akan kahirci kahirta da suke suhanu Allah mai gafara ne yana iya gafarta musu shine Allah ce qul lil ladina kafaru قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
Allah ce qul lil ladina kafaru ka fada ga wanda suke kayan rai ka fada gare su cewa iyan tahu har idan sun ka hannu daga kahirta da suke yi sun ka bari Allah ya ce yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta wasu duk abin da ya gabata duk kahirta da sun ka ta yi ko tsawon shekara nawa ne inda sun ka tuba daga kahirci sun ka bari to duk abin da ya gabata Allah zai gafarta musu kun ga sharadi na wamsa ya musu sharadi guda iyan taho yi gufar lahu ma karsala to shi ne ke karantar da mu ashe duk hadarin kahirci duk munin kahirci bai kai hadarin minahirci ba kuma mai yafitai azaba su ma tana da bambanci da ta kafirai domin Allah ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira ba ka samu musu mataimaki suna can kasan kasa kafirai suna sama su munafiqai su a can kasan kasa to da Allah ya kawo sharuɗan tubansu su sai adhira Allah gindawo sharadi hudu sharuɗan zama hudu sai waɗansu suka kasance mummune ne domin da Allah ce inda lamunafiki na fitar gina asfali minan nari walan ta jira lahu lahum nasira sai ce illal ladina tabu kaga sharadi ne dai sai wanda sun ka tuba bayan sun tuba Allah ya ce wa aslahu kuma su gyara su gyara ɗabi'arsu su bar minahirci sharadi na uku wa atasamu billahi su yi riko da yagiya ta Allah su yi riko da kalmar la ilaha illallah su yi riko da sharuɗin da Allah ya karantar da su sharadi na hudu wa akhlasu dinahum lillahi su tsarkake addinin su domin Allah kaga sharadi hudu to duk da wannan karara Allah bai kire su mummune ba yace idan dai sun cika wannan sharuɗa guda hudu fa ulaika ma'al mu'minina kaga karar Allah bai ce fa ulaika almu'minuna a fa ulaika ma'al suna tare da mummune har yanzu ba sun ba zan mummune na na hakika ba suna dai tare da mummune sai Allah ce fa sawfa yu'ti wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima kaga Allah bai ce da sanu zai faso ba sai Allah ce da sanu zai ba mummune in sun shiga cikin su suna da kuɗi ba da mina hirci amma kahirai ga su Allah ya ce kullum da zina kafaro in yantahu ya gufar lahum ma kasala da sun bar kahirce to duk abin da ya gabata Allah zai gafarta musu wannan shi zai karantar da mu ashe zama annabi makka duk irin tsangwamar da sun ta haduwa da ita na azaba ba ta kai da musibin madina ba saboda makka kahirai ne ku yi ba su yi ba wata shayya ku yi ba mu yi to madina can tare da munafikai suna tare da mummunai sai su ɗauki sirrin mummunai su kai makiyansu kuma su warka su yi imani da baki su yi imani ba a gane cewa kahirai na sai da Allah ta bayyana su ba a gane munafikai sai da Allah ta bayyana su yasa madina sun ka wahala yadda wahala sun kai maka Allah ka kare mu da munafiki shi ne Allah ce kulli ladina kafaru iyyan tahunu kufar lahum ma qarsara Allah ce wa in ya'udu haida suka komo kayanci fa qad mabat sunnatul awwali to sunnan mutanen farko ta gabata bana an ba su labari yanda an kai ma mutanen annabi nuhu yanda an kai ma mutanen annabi hudu yanda an kai mutanen annabi salih yanda an kai mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi ibrahim mutanen annabi musa duk labarin da ya zo to shi ne Allah ce sunan mutanen harko ta gabata yadda an kai mutanen harko labarin su ya gabata in ba ku hannu ba kuma haka za a yi muku Allah ka kare mu na'am وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
Allah ya ce wa qatiluhum ya ku musulmi ku yaƙi wanda suke kahirai hatta la takuna fitna sai ya kasance ba rago wata fitina ba rago wata shirka ba shirka ba mushrikai wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah har ya kasance addini gaba ɗayan sa ana shiri domin Allah sai ya kasance tauhidi ne tsintsa babu shirka Allah ya ce fa inin hau amma idan sun ka hannu daga aikata kahirci to nan kar ku yaƙe su sun zan yan uwanku musulmi idan sun ka tubu sun ka bar kahirci sun zan yan uwanku musulmi fa inna Allah bima ya'maluna basir to yanzu daga na duk abin da suke aikatawa Allah kuma na gani sai timi وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير Allah ya ce amma wa in tawallau har idan sun ga juya mai imani ba su musulmata ba su imani ba to fa'alamu ku musulmi ku sani ku mummune ku sani an Allah maulakum Allah mashigincin lamarin ku ne zai ba ku cin nasara a kansu ku yaƙe su kuma ku karya su ni'mal maula madalla da mashigincin lamari shine Allah wa ni'mal nasir madalla da mai taimako shine Allah idan Allah shine maulanka shine mataimakinka ai ka huta fadla da wannan Allah ka kasance mataimakin mu na'am واعلموا أن لا ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Allah ya ce wa alamu ku sani ya ku mu'minai annama ghanimtum min shay'in duk abin da kun samu na ganima min shay'in ko me yawan sa ko me zaman shi kadan ne ku sani fa anna lillahi khumsahu dai bisa biyar na abin da kun samu na ganima to na Allah ne wadar rasuli kuma na manzon shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walidul qurba na dangin annabi ne wal yatama da marayu wal masakini da talakawa wa bin sabil da yan hayya wannan haka Allah ya yi umarni a raba ganima misali an yi yaƙi an samo ganima to duka yawanta sai a tattara ta a kasa ta gida biyar idan aka kasa gida biyar ɗaya bisa biyar humusi to shine Allah ya ce nashi ne na manzon Allah ne to nan da aka ka suna Allah wannan domin tabarruki ne jami'a ƙara ma abin armashi da daraja kun fahimta saboda mi Allah da shi da ganima Allah mi da shi da ganima amma ga suna Allah ne domin a darajantar da abin kamar da Allah ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurdu kaga Allah da annabi sun kai cancanta ku nemi yardar su kaga ai an ga suna Allah shi ma nan tabarruki domin a ƙara darajantar da al'amari ku bi annabi fa in tudiuhu tahtadu yalla mun fahimta to shi ne nan ma da Allah ya ce duk abin da kun samu na ganima fa anna lillahi khumsahu dai bisa biyar na Allah ne to ya ne da araban ganima kenan misali bari mu muku misali da kudin da muke hararowa yanzu misali ya ce an tahe yaki an samo ganima ganiman nan miliyan biyar ne miliyan biyar to sai ce miliyan kin nan biyar ɗayan ɗaya bisa biyar kin nan shi ne za a keɓancewa ɓangaren Allah da annabi da wanda an kashe ranto dange marayu ɗan hayya dukkan kenan miliyan kin nan biyar sai a ɗebe guda a bar miliyan nawa a bar miliyan hudu to su kansu wancan miliyan guda da an ka ɗebe wanda an ka ce na Allah ne da annabi to shi ma za a karkasa shi ne gida biyar lalama fahimta ga kaso hudu nan ce da misali ga miliyan hudu can da aka kebance damar su na mayaka na za mu kai mu ga yadda za a rabon su su dai wanga guda da aka ɗebe miliyan kin ga guda da Allah ya ce ɗai bisa biyar na Allah ne da annabi to kaga sai kaso guda a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce kaso guda a ba annabi shi ma sai a raba sai a raba shi biyar wannan miliyan guda shi ma sai a raba shi biyar mun fahimta kenan kaso guda shine na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaso na biyu shine na dangi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su banu Hashim da kuma banu Muttalib banda banu Abdullahi kamar da ni muku bayani shi saboda su sun bangaren kayare ne su ba a zancen su kaso na uku shine za a ba marayu kaso na hudu shine za a ba talakawa kaso na biyar shine za a ba 'yan hayya za ke nan miliyan kinga da an ka keɓance ɗari biyu na za a ba annabi ciki ɗari biyu dangin annabi ɗari biyu marayu ɗari biyu talakawa ɗari biyu ‘yan haya ɗari biyu cikin ya ƙare to su kuwa ce ya miliyan hudu suna mayaƙa na to su kuwa yadda ake raban yadda ake rabin mayaƙa kamar da abu da umar ya ce yadda annabi yake raba musu idan ka zo bisa doki in ka zo bisa doki za a ba ka so uku misali da za a ba kowane mayaƙi jika ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari to shi wanda ya zo bisa doki jika ɗari uku ake ba shi jika ɗari na shi ne jika ɗari biyu na doki na saboda kula da doki ciyar da shi saboda ko ta kwana da an tiya hayya Allah jihar dama yana koshe yana shirye haka ake yi haka ake raba su haka annabi yake raba musu habbai kuma wani lokaci annabi na iya canza wani salo wanda ba haka ba saboda an miƙar da abin da hannunsa sai yadda ya raba su yalla mun fahimta to shi da Allah ya ce fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم تقوي إيماني دا الله وما أنزلنا دا أبين منك سبكر على عبدنا أكم باوم يوم الفرقان إن الرربيو رانا دا أنك الربي تكاني قسكيا دا كريا يوم التقل الجمعان رانا حدوة جمعو قدابيو ga jama'a ta mummune ga jama'a ta kayan rai to Allah ya ce in dai ku yi imani da wannan mana in dai ku yi imani da alkur'ani ku yi imani da Allah da alkur'ani da ya sabkar haka ne hukuncin ganima yake duk yanda kuma annabi ya raba ba mai cewa dan me dan me an kai kaza dan me an kai kaza in dai akwai imani Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kan komai mai iko ne yalla mun fahimci ayar na'am
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم والآية
Allah zai suranta muna mayakan ga kowane ga da inda ya fito kuma ga inda ya tsaya a kanan annabi da hito da madina su da sabbai da kuma mashirkar sun gato da makka su da mutanensu hatta abu sufiyan ta ina ya bai sulale shine wannan aya za ta suranta muna kamar za mu gani shine Allah ya ce iz antum ku tuna ya ku mummunai is antum sa'ilin da kun kasance bil udwa ya ce udwa kamar ka ce bangare sa'ilin da kun kasance bangare ko kuma ka ce alwadi domin an ce udwa da larabci shine alwadi wadi mun san wadi bangaren rahi na kaza misali to sa'ilin da ku mummunai kun kasance bil udwa bangaren rafi a duniya ma ce a duniya wanda ya kusa ga madina ma'ana ku kun kusa da madina saboda kudin madina kun kai ta cewa ad-dunya ta'anisu nana al-adana adana abu mafi kusa to in za ta'anis kin shawai a ce duniya mun fahimta ko eh to kenan Allah na karatar da mu mummunai sa'ilin sun kasance bangare na kusa ga madina su sun kusa da madina inda sun ka tsaya da za a suranta sun kusa da madina fiye da suwa fiye da mushrikai Allah ya ce su ko bangaren kahirai wahum su ko kahirai bil'udwa su ma suna rafi ko kace bangare na al'uswa mafi nisa daga madina domin nan ana auna ne da Madi- da madina kenan su mummuni sun kusa da madina ne da suwa ne da kahirai su kahirai wahum bil'udwa suna bangare al'uswa mafi nisa ga madina shi ma ta'anis kin shayar ce aqsa aqsa mafi nisa wuri to ya ce kuswa ta'anis kin su kenan mafi kusa ma ya fa akwai mafi nisa ga inda suke ga inda madina take to kaga su mummune sun yi kusa da madina kahirai sun yi nisa ga madina to abu sufyan fa sai Allah ya ce warrakab shi ko abu sufyan shine ake nufi ma'ana fatake wanda sun to da ayari na kasuwanci Allah ya ce su ko asfala minkum suna ƙasa gare ku kenan su sahabbai sun yi kusa da Madina kun bangaren tudu suke su ko kahirai sun yi sun yi kusa abin nan sun yi zama nesa da Madina su ko suna bangaren tu- su masu abin nan bisu tudu to sai zan su ko Abu Sufyan suna yamma gare su inda suke kasare kasare gare su su mayakan sun yi zama sama tudu sai Abu Sufyan ya samu hayya ta kasa gare su da sulali ya tsere ya tsere wa shi ke da gaga ta inda bi sai da Allah ya karanta da mu kenan yana ta kasa ya san yana ta kasar rafi ta kasa ya samu ya suna laifin ya ci to wannan haduwa da an kai Allah ya ce walau tawa'attum da ayi alƙawari ne da ku na cewa a zo za a gwamza kai Allah ya ce laftalafto bil mi'adi Allah da kun saba ma lokaci da kun saba ma wannan lokacin da an ka sayya da wannan rana dai ba za a same ku ba saboda ku shirya ba ba da shirya ki kun to ina cewa an kai a to a haɗu a gwamza da sai kun saba ma ranar sai kun saba ma lokacin sai kun tafi ku yi shiri to to ga ta ta riske ku ne ba ba- ba cikin shiri ba kuma aka yi tazarci kan yadda alƙawarin an kai wannan rana za za ku saba ma wannan yini amma Allah ya ce walakin Allah walakin liyaqdi Allah amran kana mafula Allah ya zartar da wannan ne domin Allah ya hukunta al'amarin da kana mafula ya kasance abin aikatawa la mahala tabbas ya hu dole sai ai wannan haɗuwa kuma dole sai ai yaki saboda me Allah ya ce li ya halika man halaka saboda duk wanda zai halaka ya zan kahiri ya kasance halaka ya halaka ne an bayyana akan hujja da ganin dai wannan yaƙi da an kai musulmi adadin su kaɗan ne ba su da koma kan mai da adadin ku mai yawa an gwamza kai in kana da rabon imani ya kamata ka musulunta wa ya haya man hayya an bayyana wanda shi ma zai rayu ya kimtsu ya zan musulmi ya zai ya musulunta ne an bayyana akan hujja ya ga kai ga gaskiya inda take yalla mun fahimta Allahu akbar Allah ya ce wa inna Allaha la samiun alim lalle Allah mai ji ne kuma masani na'am
إذ يريكه الله في منامك قليلا Mm.
ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم Mm.
إنه عليم بذات الصدور to al'amarin da ya faru yakin nan da an kai sai da annabi Allah ya suranta ma annabi yana cikin barci annabi na kwana sai da Allah ya suranta ma annabi mayakan ga su yadda suke to kusan duk abin da su annaba suke gani a cikin barci haka ne saboda kowane annabi tanamu ainahu wala tanamu qalbuhu ido ke barci amma zuciya ba ta kwana shi yasa duk abin da annabi bai gane cikin barci haka ne haka ne abin da ya faru ne da shi ne Allah ke karantar da annabi id yurikahum Allah tunda lokacin da Allah ya nuna maka su wannan adadin kahirai fi manami ga cikin barcinka da kake yi Allah ya nuna maka su kalilan kaɗan ne sai annabi ya tashi yana karanta da sahabbai kai adadin su kaɗan ne Allah ya nuna musu Allah ya ce walau arakahum kasiran da Allah ya nuna masu masu yawa ne kuma ka bayyana ma sahabbai sun ka tabbatar da masu yawa ne lafashiltu da sun yi raki wala tanaza'atun fil amri da sun yi shayya cikin al'amari da sun ci haba annabi wannan yawa da gare su ya kamata a bari hamu shari'a da an ta shayya wasu ci a shirmi za mu mutai wasu ci a ku bari da hamu shari'a kaga da za a yi rami kuma da za a yi shayya cikin al'amari walakin Allah sallama sai dai Allah ya amintar da ku Allah ya amintar da ku za a yi yaƙin nan ba za ta tashi hankali ba inna allaha alimun bi zati sudur Allah masani ne daga abin da suke zuciyoyinku to sai Allah ya koma akan mummune su ku wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim saboda mu ليقضي الله أمرا كان مفعولا gaskiya ne وإلى الله ترجع الأمور
to kun yanda Allah ya nuna wa annabi su cikin barci to su sabai da shike barci su ba irin na annabi bane su za a nuna musu shine ya kasata lama nama gasu gasu za su gani to shi ne Allah ke karantar da su cewa wa idh yurikumuhum ku tuna lokacin da Allah ya nuna muku adadin kahirai idh taqaitum lokacin da kun ka hadu ga ku ga su sai Allah ya nuna muku su fi ayunikum cikin idanunku ku sahabbai Allah ya nuna muku kahirai nan kalilan kadan ne bangaren ku kenan haka su ma bangaren su wa yuqallilukum sai Allah ya kaɗantar da ku ku sahabbai fi a ayyunihim cikin idanunsu su ma kahirai sai aka nuna musu ai sabancin ba su bazan suro ne kaɗan ne ta yadda aka nuna muku su kaɗan ne su ma sai aka nuna muku su aka nuna musu ku kaɗan ne shi yasa sai izgire doke su suna ta waɗancan ma za mu ɗuka makamai an ta sauran sun da makamai wannan ta za mu ɗuka makamai Allah ya ce duka wannan ha liya qadi Allahu amran kana mafula domin Allah ya zartar da al'amarin da ba makawa ba makawa sai ya faru ai shi ne Allah ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata wallahi akwai aya abin ya kasance aya mai girma fi fi'atayn taqata cikin tawaga bi da ta hadu wallahi aya ce kai ka diba yanda ga mushrikai da yawa amma Allah ya kadantar da su da su idanun sahabbai suna ganin su yan kadan ne amma abla da abu zai wannan tambaya sai suna hira su da afuwa abla dan masudu sai suna tambayar juna su sun kai su 50 kaya su su 50 sai har suna jahiya kai su sun kai su 50 kadan ne yanda Allah ya nuna musu adadin kahire kuma di basu dubu ne wa amma sai Allah ya kadantar da su kai al'amari sai Allah sun ma mushrikai sai aka nuna musu sabai ya kadan ne wannan duka domin Allah ya sa sai an gwamza ba makawa liyaqdi Allahu amran kana mafula Allah shi yasa duk abin da Allah ya ne ya kasance sai ya kasance sai da daga baya ta wanda ana kai kai Allahu akbar sai Allah ya ce mai wallahi turshawul umur zuwa ga Allah ne ake mai da komi na'am
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا Mm.
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma mu'mini masu imani wannan Allah da kai ne yana shansha'a su yana karfafa su Allah ya ce idza laqaytum fi'atan yani kun ka hadu tawaga ta kahirai kun ka hadu su za a gwarza Allah ya ce fasbutu ku tabbatu ku tsaya da tunanku ku tsaya da rugaduganku kar ku yi tsoro wa zkurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa wani abu sai zikiri ba abinda Allah ke cewa an tashi a yi sai da yawa da yawa kamar zikiri kariba har hilin yaƙi har hilin yaƙi Allah ya ce a yi zikiri a ambace shi wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah da kyau da yawa saboda zikiri shine ke kama dan adam sauƙin rayuwa ku diba wani bawan Allah ya tsowa ya dan kwambi ga ayyuka ga ƙwadugo ya mai yawa ya zo cewa annabi inna sha- inna sha- shara'ir al-islam karka surat alayya annabi shari'o'i na musulunci su yi mini yawa fa akhbirni an shay'an atashabbasu bihi annabi ka faɗa min abin da zai riƙa domin in samu sauƙi annabi ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah kar ka saki face harshen ka kullum zai yana ɗayyace ga ambaton Allah wallahi duk inda ga al'amari ya ma inda ya kama inda ya kai ma na ba hausho ya ka rasa gabas ka rasa yamma rike zikirin Allah wallahi rike zikirin Allah malam rike zikiri musamman akwai kalmomi guda hudu wanda annabi ya ce Allah ya san su da komai wannan kalmomi guda hudu shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kalmomi annabi ce Allah ya so su da gomi kuma su ne da shan aljanna su ne da shan aljanna isra'i da mi'raji da an kai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da annabi musa sun ka kaisa bayan za su ban kwana annabi musa zai ba annabi muhammad sako zuwa ga al'umma yace ya kai muhammad ga sako zuwa ga al'ummarka in ka zo ka ganshe su muna amsawa annan musa ce kuma ka faɗa musu aljanna hakonan tallin tan wallan zikiran allah da za su yi shine da shan aljanna shi yasa kana hada subhanallah ala da sama yaci kana hada walhamdulillah ala da sama yaci kana cewa wallahu akbar ala da sama yaci duk kalmar da kai ala da sama kai yaci duk wanda ya nemi zikiri da yawa to aljanna shi ta ita ce shi sa in kana zamne wallahi ta zikira Allah ba wanda yake da aiki kamar musulmi wallahi musulmi shi da aiki da yanda ka zamna karka yi irin karantarwa shedan ya ce wallahi ni mutane da su wace bar da rage dare in kamo dan filakin nan ga dan filakin ga ko in kamo dan jokin ga yi saboda ban da aiki kada an da zikiri da kada zikiri wani yanzu wani gaske shi dai shina shi haba wani to kai kuwa ne ni dai nawa nan na ne ba ba abin da zai dole da abin da zai ga qur'ani ga zikiri filin yaki ma Allah ya ce a rike zikiri filin yaki to wala fara kai azza ne Allah sa mu gane to shine Allah ya ce wa qurullaha kaseeran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun tabbas za a shi kanku tabbas za ku samu rabautuwa duniya da lahira na'am وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله يتواضيع الله بداء الله
ورسوله قداء ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tanazawu kan kurka jayayya Allah jayayya ba ta da kyau jayayya ba ta da kyau sai wanda take ta alkhairi hatta ahli kitab Allah ya ce wala tujadilu ahli kitab illa billati hi ahsan to balan tanawu ku ku jayayya ba ta da kyau Allah ya ce wala tanazawu kar ku jayayya fatafshalu saboda idan kun kai jayayya fatafshalu kamar a ce fatala afu za ku yi rauni jayayya take kawo rauni duk da kaga ana jayayya tsakanin wani da wani tsakanin su wani da wani to ta yayin sai an samu rauni wallahi wa takshabu za ku yi rauni bayan wannan Allah ya ce wa tazhabu rihukum karhin ku sai ya tsaye karhin ku sai ya tsaye da mun ka hadu na hadu mu hadu sai mu yi karhi amma da mu yi jayayya kowa ya warwace shikenan ƙarya ta yace da haka Allah ya ce wasbiru ku yi hankali wallahi haduwa ta ibada sai ayi hankuri dai Allah hada ka da abokanan ibada sai ayi hankuri in babu hankuri babu yanda za kuma da ayi da an kasa hankuri an kawace to kuma karfin yarda kuma an samu an samu rabo kanu dan wancan da ya tafi ya samu mabiya wanga ma da yana sai ya samu mabiya wanga ma da yana sai ya samu mabiya wanga ma da yana sai ya samu mabiya kuma cikin mabiyan na akwai shedanu chop eh mana akwai shedanu yanzu sai a koma konkiransu a koma kwantar ai wani ba su iya da kai su ana su ma ta ana zuwa su ina wa'iya ba ku ba su iya da ku ake ajaba shi kina Allah laji karfi ya tafi kin sa Allah ta wasu bi kun hankuri inna Allah ma asabiri Allah na tada masu hankuri Allah ka mu ne na'am ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط Allah ce wala ta kunu kar ku kasance kallabi na kharaju min diyarihim kamar waɗannan sun fito daga cikin gidajensu Allah ya koma mana da yinin badar har yanzu su Abu Jahal da suka fito daga Makka Allah ya ce wannan sun fito daga cikin gidajensu babaran suna takama fito da man takama ce kun san su kafirai duk tanadin da suke yi suna abin nan kwarewa a daka to nan tana hili yaki in ga kanin ya san takobi wanda duk kusan yawa na shi zinariya ce ko azurfa yana iya sai silke na yaƙi wanda ko yana ai musu adan zinariya da azurfa saboda ranar yaƙi ya hito ya ga damar su sai hulla ta yaƙi ta kwano wanda duk an kewaye ta da zinariya ko ina saboda iya hito a ga shina kyalkyalniya a ga shina warasniya to haka da suka yare suka hito an shi sa ganimar da ake samu silke yaƙi kawai na kayan dukiya ce mai yau silke yaƙi kawai malam Allah dukiya ce mai yawa. To shi Allah ce kan kwatanta kamar sun fahimto daga cikin gidajen su babaran suna takama wani a Allah kuma domin sun nuna mutane. Kamar da Abuja ne ce da Abu Sufyan ne ce mai su koma su koma wasu tunda sun samu sun tsere dukiyar ta sun doka sun to kariya ko to sun samu sun tsere su koma ce a sai sai sun nuna mutane. Sai yankin nan ko ina an san kware sha sun yi to. Kaga da sun nuna mutane ne. wadda nas da sunan mutane ne Allah ya ce wa ya suddu da an sabilillah kuma domin su kange ga hanyar Allah ganin suke ba su kashe musulmi iya su daga nan a barshin dore ma addinin musulunci Allah ya ce wallahu bima ya'malu muhim Allah game da abin suke aikata mai gani ne ya ke boye su to ya ba su koyo sai kun kai kansu shi yasa ma sai Allah ya ce ya hada su da shedan وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله أكبر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم wannan musulkar sun da yanzu suna takama suna alfahari suna kan hanya kamar da abdullahi da abbas ya ce to iblis shaitan shi ma sai hito da rundunar shi ta mayaka kun ga mun gani jiya hatta darun nadawa da sun ka zauna suna shawari yadda za su aikata ga annabi Muhammadu shi dan bai so ba ya zo ya ba da gudunmuwa zai to yanzu ya ka haƙi me kake gani ai ta yake gani kai suna kan hanya sai sun ga wata tawaga nan ta mayaka a cikin shiri sun yi shiri na mayaka su mara tsauri yaki suna kai gare su suna dibin shugaban mayaka wanda yake komanda ashe suraqatu na bin malik al-ashja'i shi ko sananne ne sun san wanda annan an ka gaisa ina zuwa wani suraqa yace a ina da ku sai yanki zuwa ga muhammad ta to wani jarun lako wani ma to ku ina kuke da kiyaya da shi kuma ya kai wannan da kai muna dan ku tayi mutai la shedan zakare da malam Allah shedan ba wanda kuka da shi kawata abu shi shi kawata ma abu lahiya lau a shekarar ita mutum ne ya baro shi to shine Allah ke karantar da mu Allah ya ce wa iz zayyana lahum ash-shaytanu amalahum to da lokacin da shaytan ya kawata musu ayyukan su wa qala ta musu la ghaliba lakum al-yawma yau kan ba mu samun cin galaba akan ku min nas daga cikin mutane kowane ne saboda wa inni sharu lakum ni mai kama muku ne eh yana bu mun kari ashe ku takara la hawla wala quwwata illa billah Allah ce falamma tara'atul fi'atani lokacin da tawaga bi sun ka hadu kowa ya ga kowa Allah ya ce na kasa ala ya kabahi sai sun ga wani shawa da baya da baya da runduna tai ya wani shawa da baya da baya da runduna tai wa qala ta musu inni bari'un minkum Allah ni na barku na barrata daga barku na barku an ce suna daga sauti surakatu ila ayin ila ayin ina zaka kuma ya zaka kamar haka yace inni ara ma la tarawna Allah na ga abin da ba ku gani ashe shi ya ga malaika jibril ya hawo ya ga malaika su har sun kowa ne har da su malaika jibril ya ce wani ya lalace a yace wani ne abin da ba ya tsayawa yace inni bari in mako ni na bar ku inni ara ma la taro na ga abin da ba ku gani ba ko kuma na ga yace inni akhafullah yace wallahi Allah shi ke tsoro yace Allah shi ke jin tsoro wallahi shadidul iqab yace Allah mai tsananin azaba ne kaga ya kashe ya baro su ba ga yashe da yake ya kai mutane ya baro su cikin halaka Allah ka kare mu to sai ya ce na karanta Allah ce idh yaqulu al munafiquna kuma ka tana lokacin da munafikai suke fada wallazina fi qulubihim maradun wadanda cikin zuciyarsu akwai rashin laya na munafiki su ne dai munafikan abinda suke fada ga mummunai su a cewa garra ha'ula idinuhum wadanta addini su ne ya roƙe su imanin su ne ya roƙe su kun san shi wanda yake kasalalle wallahi idan yagga kana hidima wa addini kana sai ya dukiyarka a cikin addini ko kuma za ta wuri wa'azi yaga kana shiri wani lahiya ya wa'azi gare mu ina ya can ya mai ko can doso can talabiri wa'azi har yawai har talabiri iko Allah kai suwa da dai kai suwa da dai ba abin da sha musu ga kokarwa ai ba yabo da shi ba kai suwa da dai wasu aiki eh zuwa ga shi kai su ana ganin wani sha da shi shi ma ta yana shi kai su da kake shago ta wajen wa'azi wadannan wa hanya mai da wani ce kai ko kai ko yan karhi da zala da ya wai karhi imani na wai la na kala na wuyar ta dai zara da gara makar imani me sai da ne ga zai ta wazai kasa yace mu kan imani ga bakar da ya zana ba yace wallahi ga ta cikin sai ta wazai kasa to ya yace garra haula ne mu addini su ne ya bude su da an ce wani tashi hadi da an ce muhammad ya ce wa atan yaki sai fitin su kama hanyar su dai haka kake su wani addini su ne imani su ne ya rige su Allah ce ba sani ba wani tawakkal Allah duk wanda dogara ga Allah fa inna Allah azizun Allah mabuwayi ne hakimin gwani mai hikima na'am ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Mm.
وذوقوا عذاب الحريق Mm.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ya ce walau tara da za ka ga id ya tawaffa allazina kafaru mala'ika lokacin da mala'iku suke karɓar ran kahirai da za a nuna maka kai la tara amran fazi'an Allah za ka da za ka abu- da za ka da za ka abu mai firgitarwa da za ka yi firgicewa ba ka yi tsayi wannan wuri ka ga mala'iku na tasgaran kahiri kai ba ka yi tsayawa saboda akwai ban tsoro Allah ya ce ya zane da wujuhahu suna bugun huskokinsu sai an duke su wa adbaro kuma da bayukansu wannan aya ta shahi wajen tsiraran kone kan hiriwar mutuwa amma kuma aya tana ƙara bayyana mana abin da ya faru ranar bada yanda su mala'ikun sun ka karkashe kahirai to da za a nuna wa mutum kai wannan abai da daɗin kallo to haka ne kuma can ɗebaran duk kahiri haka ake musu suna dukan huskokinsu da bayukansu wa zuku azabar harik ana cewa ku ɗanɗani azaba ta harik azaba ta gobara zalika ma qaddamat aydikum wannan abin da hannayen sun gabatar ne kashi ku ne jawon ku ne wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai kasance mai zalunta bayu ba bayu suke zalunta kawunan su na'am كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
Allah ya ce wannan mutanen maka wannan mushrikan maka kahirci da sun ka aikata Allah ya halakar da su Allah ya ce kada abi ala fir'auna ai kama al'ada fir'auna ce da mutanansa aqida su ta kahirci wallazina min qawlihi da wannan suke gabanin su mutanen annabi nuhu da annabi hudu da su annabi salih alaihi salam Allah ya ce kafaru bi ayati bi ayati Allah sun kahirce mu ayoyin Allah fa akhadahum Allah bi zunubihim sai Allah ya kama su da zurfansu ma'ana Allah ya kama su akan lahin da sun ka aikata inna Allah shadidun inna Allah qawiyyun Allah mai karfi ne shadidul iqab kun mai tsananin iqaba mai tsananin azaba Allah ka kare mu na'am ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم wannan gurin shawa da an ka halakar da su su ne sun jawo wa kansu musiba saboda babu al'ummar da Allah ne in ta suka kamar su babu al'ummar da Allah ne in ta suka kamar su suratul baqara mun gane da annabi Ibrahim mun musu addu'a yanda garin maka Allah ne in tashi nan kaskin suratul maun ko suratul quraish da Allah ya karantar da mu alladhi aqamahu min ju'in wa amarahu min ga abinci ga aminci ne ake so ga abinci ga aminci me ake da bukata Allah ya ba su su ne wanda Allah Allah ya cewa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf ma kanu yasnafuni kaga shi ni'ima Allah ya musu sai sun ka canza ni'imar da kawunan su sun ka canza ta daga ni'ima ta komo ni'ima to shine Allah ke karantar da mu Allah ta zalika wannan labarin da aka ba ku na halakar da su da an kai بأن الله لم يكن أن بكثن يوم مغيرا مغيرا متنزا نعمة النعمة ودع الأمها على قوم ودع يني يمكن إتا غبايو الله بكثن تينا تنزا تبا كرا كنسا الله يجي حتى يغيروا ما حتى يغيروا ما بأنفسهم سيسو يسون تنزا تلكنس kun ga wannan ni'ima maimakon su bi annabi abin da ya zo da shi sai sun ka kahirce ni'imar da Allah ba su ta komo ni'ima ta san azaba ga ni'imar da Allah ya musu to babban ni'ima da Allah ya ƙara musu akai shine turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun karje mishi to shi da Allah ce Allah bai kasance ba yana canza ni'ima wanda yake ga mutane hatta sai su za su canza ta da kansu su ne masu canza ta wa kawunan su wa anna Allah samiyun alim Allah mai ji ne kuma masani ne ayar karshe كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
Allah ya sake maimaita mana wannan aya domin abin ya ƙara zama jan kunne gare mu abin da Allah ya musu abin da sun ka aikata irin abin da na gabanin sun ka aikata ne shi yasa Allah ya musu haka ba hazalin da su Allah ya ba kuma sunna ce ta Allah dukkanin mai ƙetare iyaka shi yasa Allah ya ƙara maimaita wannan aya domin a ƙara jan kunnen mu a ƙara bayyana mu da hadarin kahirci shi ne Allah ya ce ka da abi ala fir'auna abin da wannan quraysha sun ka aikata ai kamar abin da fir'auna ya aikata ne da mutanansa domin in qur'ani ya ce alu fulanun ana nufin shi da an ka ambata da mutanansa Allah ya ce walladina min qablihim da wanda suke gabanin su mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hudu mutanen annabi Salih mutanen annabi Shu'aib mutanen annabi Ibrahim mutanen annabi Lutu mutanen annabi Musa duka mutanen annabi Isa to abin sun ka aikata irin abin da Fir'auna sun ka aikata ne irin abin da Quraysh kuma ga sun ka aikata ne Allah ta kazzabu bi ayati bi ayati rabbihim dukkan sun karanta da ayoyin ubangiji ne da na farkon su da na karshen su duka sun karanta da ayoyin ubangijin su ne Allah ce fa ahlakna hum bi dhunubihim sai mun ka halakar da su akan zunuban sun ka aikata mun ka halakar mun ka halakar da su ta bisa zunubin da sun ka aikata ba wai Allah ya kama su bane kawai haka nan in zunubin da sun ka aikata ne Allah ya kama su akai Allah ya ce wa agharqana ala fir'aun kaga fir'aun da mutanen sa Allah ya ce mun ka nutsu da su cikin ruwa kai wa kullun kanu zalimin dukkanin sun gaba ce azzalumai wal kafiruna zalunci kai da ce shirka haka sun kasance shi yasa Allah ya musu wannan azaba Allah ka kare mu Allah ka kare mu insha Allah sai da dare sai mu tashi wannan aya ta 55 inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun abin mu kan tare dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana dai cikin zuciyoyin bayan sa ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi mu musulmi a cikin hannun kakanaka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka zauna da mu lafiya cikin wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashe na musulmi gaba ɗaya ya Allah bayan ka masu bar addu'o'i ta bakunan mu Allah ka san su ka san bukatocin su mu da su Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da muka sarau Allah kyauta mu kuma mu wannan ibadodi muke Allah karba mana Allah karba mana wannan ibadodi muke ya Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka sa aljanna ce makoman mu Allah ka malalo mana rahama cikin wannan kasar ta mu ya Allah Allah ka kwararo mana rahama cikin wannan kasar ta mu ya Allah Allah ka ƙara mana tsaro cikin wannan kasar ta mu ya Allah Allah ka tsare mu da kanka ya Allah Allah duk masu shari Allah ka magance mana su ya Allah duk masu nufata wannan kasar ta mu da shari Allah ka magance mana su ya Allah Allah ka tsare mana tsaronka Allah ka tsare mana tsaronka ƴan uwa musulmi da ake azabtar su Falastin da sauran ƙasashe na duniya Allah ka musu doki Allah ka musu doki marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ƙara mana kasance jari na bauta gare ka Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين